dari hudu da arba'in da ya bayan jira a gaba da isra da islam daga makon zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan tara a shekara ta dubu biyu da sha tara a miladiya idan ba a manta ba mun tsaya da rasi na hamsin da ɗaya cikin wannan littafi mai albarka اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان za kuma mu tashi darasi na hamsin da biyu a cikin kitabul masajid wa mawadi'u salat babi na talatin da biyu babu istihbab ibrar yuzhur fi shiddat al-hawl ma da yake babu istihbab ibrar yuzhur fi shiddat al-hawl liman yamdi ila jama'a babu da yake magana akan istihbab ibrar an so a sanyaya yuzhur a sanyaya sallah azhar fi shiddatil harri lokacin da ake tsananin zafin rana liman yamri ila jama'a ga wanda zai je yi sallah wato cikin jama'a ga wanda zai je cikin jama'a wa yanalu al-harru fi dariqihi ya kuma sami wato zafin a hanyarsa kaga nan ana magana ga wanda zai je jami'i kenan ya ko hanyar da zai tafi a hanya ya samu zafi da shi yake ba wai wanda wato ko da ana tsananin zafin ranar ba gurin da zai yi sallar ko kuma sallah zai shi kadai ko kuma gurin da zai yi sallar cikin AC ne banda shi saboda haka wannan shi ne abin da malam zai gaya mana hadisi na ɗari uku da hamsin da bakwai ana abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala إذا إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم annabi alayhi salatu wasalam ya faɗa daga wato Abu Hurairah yake cewa annabi alayhi salatu wasalam ya ce idan shaddar hau idan za zafi ya tsananta fa abridu bis salati to ku sauƙaƙa wajen yin sallah ku sanyaya inda kuna yin tasha biyu da kwata to za a wai da tasha biyu da arba'in eh to akwai annin salati akwai bi salati duk kowace akwai ruwaya duke abu da dubi salati ka gani a nan littafin ruwaya ya kawo mai bi salati ba abu da duwa ne salati duk ɗaya ne akwai ruwaya da ta zo da bawon akwai da ta zo da wato ainu ba abu da du ani salati sai ta addi da ani ba abu da du bi salati duk ɗaya ne an gane yawa ba abu da duwa ani salati ba za mu iya rako to ku sauƙaƙa wato ku sanya ya sallah fa inna shiddatal harri domin tsananin zafi min baishi jahannam yana daga hutun jahannam tsananin zafi da ake yana daga hutun jahannam wannan fa ana yin karatu ne domin ka bambanta da wanda baya karatu saboda haka karkar ka yin abubuwa na yayi duk abin da zaka yi kai shi ala ilmi wani bawan Allah da zuka bin mu sallah yake ce mu a GRA ne wani GRA yake ana hana can wajejen nasarawa nasarawa GRA din na ko wajejen hoto sai ce mun ya tashi a masallacin da yake yake jama'a ni ba ma da ni bane amma dai daga ganin yadda ake zawo a a masallacin nan ne yace ko mutum bai karatu ya san ba haka aka ce ya addini ba yace ta ya za a faro sau daga hagu yace ko dillajin karatu na na zan ba ka yi aka ji yayi ba yace domin ba a fara sahu daga hagu yace ko shi kenan ko kuma mutane ya fito ta karba da ya ban dariya kuma gaskiya ce cewa kawai ko dan can gurin bangaren da ban ba fanka kawai karkashin fanka kowa yake ne ma ya shine nake masa ai da awa kowa da akwai matakin da nake kaga wanda Allah ya ba lokaci da ilimi ya je da'awa wanda Allah ya ba kuɗi ya yi da'awa da kuɗin zai ma kai ba za ka iya zuwa wato kana da kuɗi amma ba za ka iya yin da'awa da ilimin ka da jikin ka wato ba da kuɗin ai dan ya gaya mun wani abu da ya kayatar da ni na karfafe shi yake a cikin lokon su sai lura private school duk ƴaƴan su ke zuwa amma mai gadin sa mai gadin gidan wani mutum ne ƴaƴansa hudu yake su kuma public school ke zai take sai kalli kudin da ake biya a makarantar da take lokacin a wani biya ne ne sai ga kudin ai za su biya wa yara kawai sai yake yi sai kira wani abokin da yake kaga wannan abin da muke yi cewa ba daidai bane shi ɗayan mu mun tura su private amma ban da wani yara kuma shi mai gadin gidan da yake gadi yaran gidan gaba ɗayan su ba da hawan motar ƙasa da miliyan kuɗi wallahi babu Legend ko miliyan babu da yake kawai sai wani abokin sa waya a Abuja yake masa ga wani aikin lada ba da wani abokin na na cikin loko da mutum biyu ne a cikin lokon matasa ma'aikata matasa kawai sai nusar da su suka ce a za mu yi mana kawai abin ko kudin da wancan na Abuja shi na Abuja da ya je kudin ma saboda haushi sai ya turo kudin kulbin ɗin na shekara hudu yake shi ne daga bangaren sa nake kara hudu yace dan Allah wa da kan kara tambaya yace dan wannan kudi yanzu sun yi kara hudu ni zan bayar na goje sai suka debi yaran gaba ɗayan su suka da da su private ne ɗayan ne gari abin da kai shi ne nuna mun wani ne yace sai gashi wai matar gidan wannan gidan masu kudin ba inda ake gari wai sai ta yi wa matarsa tana cewa a'a dama mai gidan ki ne ɗauki nauyin tuwa ne da Allah ki gaya masa ga ƴar wata mai aikin mu ita ba a halale shi ne da ya gaya mana ce wane ne ce kaga wannan abin da kai abu ne mai kyau amma kai kuskure nace kuskuren ka shi ne kamata ya ka gaya wa matan nan ba ba da wani organization ne ya ɗauki nauyin ba ku kuka yi nace ba ne wai nace don ku koya masa lafiya domin koyewa suke suka koye cewa kamar wasu mutane ne ko suka tallafa mu amma turu wannan bawan Allah to ita kuma shine ta ƙara turo na su rubutu cewa ai akwai wata irin mai aiki ita ba a hada da ita tunda an yi wata sai nace kaga amma da yake fito abubuwa ne ne zai faru ko dai tana sanya alheri kuma ba a nusar da ita ba da akwai mutane da suna son su yi alheri ba a nusar da su ba ko kuma marwaciya ce kawai ku nuna mata cewa ba wani organization bane ko wani gwamnati ce ku kuka yi wanda ku kanku ta fi ku karfi domin ya yi ba wanda baya a wani motar kasa da miliyan sama da miliyan ku saboda haka kamata ya ku gaya wata to waɗannan abubuwan ko da yaushe wani lokacin za ka riƙa ganin al'ummar mu suna buƙatar a zungurin Allah a zungurin su saboda haka duk abin da mutum zai yi shi ala basirati kai da ala basirati yadda duk wanda ya gani ya ga wannan abin da kai ba ba da gangan kai ba ko ba da ka kai ba yawa to sai yake cewa kaga fa abri dubi salati ko an salati ah ba abri dubi an salati kamar yadda na ku da kurwa ya tazo ba abri dubi salati ku sauka ka sallah ku sanya yaya ina ne bara kamar yadda muka faɗa wato ta shafi wanda zai tafi gurin da zai ji akwai lafiyar rana amma ba wanda zai tsalla shi kadai a gida ba ko kuma masallacin da zai shiga ba ni na mai AC ko akwai banka ba zafi da zai damu mutane ba wannan ke magana ba wannan hadisi yana magana akan an zo a jinkirta sallah a amma lokacin da ake wato tsananin zafin rana har lokaci ya ɗan yi sanyi ranar da ranar da dankali sannan kuma hikima malar ka ce hikima a kan haka shine wato dan mai sallah ya samu nutsuwa dan lokacin da zafi yayi yawa za ga ba nutsuwa dan mai sallah ya samu nutsuwa shi da ake jan hankalin masu hutuba alhuda ba sanda ake tsananin zafin rana kana ce kamata yayi kafin ka shiga ka dube yanayi ka dube yanayi cewa yayin da yake yanzu cewa to in hudu ba ta zai yi da minti 45 yanzu zan da ya da minti 25 ko 30 wannan shine fitu amma idan kowa a ciki yake ba komai zai ka tsawai ta hudu ba amma in ka san cewa ko da kwanda wasu suna gebe ba cikin rambawa to yana da kyau a tsawata kuma wannan yana ɗaya daga cikin aikin kuma malam mu ɗan agaji wani lokacin ku za ku rika tunatar da limaman tunda ruwa ya zazo ya kura fara a ce ko ta ce a karaban Allah ko a yi mara rubutu a gaya wasu akwai hadin to ya kamata yau ma a rubuta ba a ce akwai tsananin zafin rana wannan biyar biyar yana ci to akwai rana domin idan wato mutum ya fi talanda a wawa zai kore mutane bashiru wala yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunfiru haka annabi ya faɗa a hadisin bukari ku yi albishir kada wa wa ku sauƙaƙa kada ku tsananta sannan ku yi albishir kada ku kure mutane daga daga rahmar Allah to kaga akwai wannan sannan kuma wato shi hukunci duk inda yake tafiya al-hukm yaduru ma illatihi wujudan wa adama saboda haka duk lokacin da aka samu tsananin zafin rana a cikin gari to lalle an samu dalilin da zai sa wato a jikin ta sallah sannan kuma abin da hadisin zai tsara koya mana mai kyau shine cewa Allah madaukakin sarki bai za wa al'ummar kunci ba a cikin addinin Allah ya ɗauke duk abin da yake almakar ƙasa ta dalibu ke ce duk abin da yake zai wanda da su za ka ana ba da sauki inna ma na sauki ne yusra ke ma da alallahu alaikum fi dini min haraji babu kunci a dini shi za a dalla a yi tuna abin da ya dace ya ne dalla ai kare sai cewa ya ne Allah ya shauri da ummar a kai ba sun lokacin hadisin mutum yawa ko da yake magana annabi alaihi salatu wasallam cewa shi ya mana cewa ya hade sallah ne dan kada ya tsanantawa al'umma za mu zo wani babu can gaba da zai fito da matsala malin ji hadisi na ɗari uku da hamsin da takwas ana bi dauri jundub bin zinada kira رضي الله عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا wani mai kiran sallah daga cikin masu kiran sallah annabi alaihi salatu wasalam ya yi kiran sallah a da waye a ciki kaga ba faɗa ba me iya yiwa abdullahi ibn ummu maktum ne ko kuma abi mahdura ko bilal amma malamin suka ce idan a halin tafiya ne an cire ibn ummu maktum domin ba a tafiya ne ko inda aji ake gwari a gida madina idan za a yi tafiya makawo ne ya kira sallah kuma ya liman ya halatta ka kira sallah sallah to sai aka ce kaga sai a jiri to a can waye aka ce ba a sani ba amma malaman shari'i da yawa sun taba kan bilal ne bilal saboda haka ya kira sallah fakala sai ce abri abri bayan ya kira sallah sai Allah alaihi salatu wasallam ya ce sanya ya sanya ya au kala ko kuma cewa in dagir in dagir dan saurara dan saurara a dan ba da lokaci وقال في شدة الحر من بين جهنم kasani cewa tsananin zafin rana yana daga numfashi ko hufi na jahannam wai da tsayin haru idan wato zafin ya tsananta babu zuwa ne tsada ka ji da yarwa da take bada bala ba ka ga ta da rara domin ala zai bada fa abu zuwa ne tsada saboda haka ku ku ku sauƙaƙa ku sanyaya dogabar yin sallah a tara yana mai a tsali har za mu ta sau sanyayawa har sai mun ga mai ustalu inuwar duwar wani irin dutse dutse ne can shi ne dutsen da kasa take tara shi dutsen da kasa take tara shi ba dutsen da yake fitowa mai kamar marmara ba kamar irin su jimarau su kwatar kwanci kaga wannan duk ba can duba ne a tsakar ne awul hajar ko yawa irin wainan duwatsun ba za a kawo su can jam'in da shi ne a kalun ko a kalun saboda haka duk dutsen da za a ce wancan da shi ne wanda aka tara shi da kasa ko kuma kasa ta iska ta tara shi ya ya zama tudu ya yi kuɗi wancan kamar wayan nan su gano wayan nan ko a yi kawo duk mutane ne da tara tare da gurin gaba da laifi ma tarawa ne ko kasa ce ita ma ta taru ba dutse waje kasa ce ta taru to saboda haka har sai mun fara ganin inuwoyin wa'annan duwatsu sai mun fara ganin inuwoyin shi ne kai asali ko bai asali sai mun fara ganin inuwoyin da nan muke tare sallah sai kawo na kenan da ga an hana sallah lokacin da baka ganin inuwa ko ina to da zarar ka fara ganin da zaka fa an samu jawabi ke na rana to ka auna ka gani yanzu ne zaka fara ganin inuwar dutse irin wannan duwa da ya ne irin wanda za ta dauko don ana nan tsananin zafin ranar da tindaku yan adakawa suke fitowa ana da yan adaka a yanzu akwai kowa ya san yanzu akwai tindaku an ce bara bara da yawa yana karu da mutane a masallaci jiya ma an kuma yi Allah ya jiya shekarar a satin da ya wuce na je zaka yaro makaranta je na ga wani bawa Allah ya tsaya da iyalinsa a daidai wani ɗauki yana da a ce Allah zargi tun na tun ga yana da haka din wallahi ba dariya ne wata ni ma je zaka yaro makaranta kawai sai shi ne wani ne ya jallara mu ina kan babu ya jallara mu eh sai na mulki kawai haka na mulki shi ba ana gaya mu waya ko wani limani da aka zo aka je wanda wannan bata na guri da yayin ba na guri wai guri ruwa an ana fara sallar nan kuwa wallahi ya rika gallara musu gaba daya yana yin sallah ba gudu da ba yi kokari da yake gallar ana ta gaba ɗaya kowa ya ce ba ruwa ce amma shi ne gaba wai wai wai tsohon gwamnati naka da wai tururuwa sai suka rabu da shi sai na cewa ɗaya da cikin masu gaya mun nace kuma ya ganganci ne irin nan tun da ya ƙi yadda ko ba ya kuɗa wata kiwa hadancin naka ne saboda aka ta ɗau wata ki idan ba zai da kawo da sunaka nan ba tun da sun yake gara fani in bayi amma ka zauna kana zalla to ai ba raha din ba zuwa sunaka a ai ba za ta samu nutsuwa ba saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura da shi duk wanda yake so wato ya tsira Allah madaukakin sarki um salim alim zai rika kwaikwayon irin wayannan abubuwa na shawarar da annabi ya bayar kiza wallahi wajen kawai mutum ka in Allah ya ga dama ba kawai zai juro ma ya adakawa Allah mutum yana take gantaka zai hada ka da yan adakawa ya ga yadda za ka ko wayannan dinnakun bakaki su kadai sun yi ka alaikun salam wallahi shi ne babban abin da kai jin haram ba kaga kamar da kamar Allah ne ya dokar cewa wai lallai shi ɗaya za a yi zalla waye faɗa ka ba wanda ya ce ɗaya za a yi zalla muktari ake duba yanzu muktarin nan ba musamman yanzu a lokacin sanyin nan da ake zuwa tarihi da wani abu ne da kai da rabi ba kuma abin da kai za mu zo wani tsawon hadisai da za su yi magana akan la'asar daga yadda ake wa la'asar hawan tsawa ita ba kawai duk kowane lokaci a shekara karfe ɗaya kamar Allah ne ya ce a yi sallah karfe ɗaya kamata ya yi wata ran a gan kun yi sallah sha biyu da rabi wata ran kuma a gan kun koma ɗaya da rabi haka ya kamata shi yake nuna karatu kuke yi ba wai al'ada kuke ba amma kawai za a san aka yi mutum da ya cewa ɗaya nan to gaba ɗaya shekara ɗaya za a kalla a duk shekara babukan muke ciki in gyara za mu za mu gyara domin a cikin babukan mu yanzu lokutan ne ta faɗa ne ta faɗa a da a gaya ma lokacin yana da yawa haka wanda zai je aje lokaci karfe biyu sai ke wai zai ta nuna da shi da bai yi karfe ɗaya na duk da zai da ɗaya shi kullum biyu zai sallah ko a wani lokaci shi kuma kullum karfe ne zai zalla duk kamar Allah ne ya saukar ba Allah ne ya saukar da haka to wannan shi ne to sai ce hadisi na ɗari uku da hamsin da tara shi wannan hadisi abin da za mu lura da shi shi ne halittin da abin da za mu ɗauka a kai kai shi ne wato yana bayani a kan jawabin tafiyar azan an wakati ya halatta a jinkirta kiran sallah wato lokacin da mutane ya shiga saboda me je maslahatin mithl al-ibrahim sallah saboda wato wata maslaha ta misalin wato al-ibrahim sauƙaƙawa ko kuma sanyayawa don sallah mutane ya shiga sha biyu da rabi kuma sha biyu da rabin ne yake kiran sallah misali sallah ɗaya misali ko sha biyu da rabin domin zai mu kiran sallah sha biyu da rabi ko wani sai ɗaya saura minti goma mu kira sallah ɗaya da minti goma a tare sallah ko ɗaya da fata misali duk wannan abin wallahi wani masu fikira su sai wani mai tambaya ce ya aka wannan shi ne ba wani karatu wannan abin da za ka yi shi ne ba shi karatu Allah ya dace da to sai yake cewa ana bi wa rayar an nabi sallallahu alaihi wasallam kan an karbo daga ba wa rayar Allah ya kara masa yadda yake ittakatin naru ila rabbiha to wuta ta kai kara gurin ubangijinta wuta fakala tace ya rabbi ya ubangiji na akala ba abu ba'dan saboda masifar da take jikina sashi na ne yake cinye sashi fadina la hadi la fatai ya Allah ya ce da tuna wani izini kirkalin bashi da wuri nafsin fi shida wa nafsin fi sayf ila fi mulhilati shita'i wa sayf numfashi ɗaya lokacin sanyi ɗaya kuma lokacin bazara lokacin zafi lokacin da sun naka yake fitowa lokutan ne fa huwa ashaddu ma tu'ama wato ma tajiduna min al-hari shine mafi tsananin abin da kuke samu na na zafin rana a lokacin da za ka ga dabbobi ma neman fata suke kwata yau ga wasu karnuka da zama kaza wani za ka ci kwata fata suke shiga saboda tsananin zafi ranar duk lokacin da gano ta zuka na gurfata su kwanta ko guri ne da shi to ana wannan yanayi to sai yake wa jaddu ma ta jiduna wato min al-jamhari sai lokacin kuma shi ne mafi tsananin da kuke samu na sanyi fiye da wato daura ko kuma ka ta irin sanyin daura wa shaddu ma tajiduna min az-zamhari mafi tsananin abin da kuke samu shine dangane da abin da yake yake na jaura gashi na ka ga aljanna da aka tafi kore mata ya ka kore mata tsananin zafi ya ka kore mata mugu sai ana cewa la yarawna fiha shamsan ba zafi a cikin aljanna kuma babu sanyi shine zamharira ba sanyi ba zafi haka yana yin aljanna yake yanayi ne mai kyau ba za ka yi sanyin jiki ba ya sa mara ba mara in ka ji ana neman african ko lauratirin a duniya ke amma a lahira babu to sai yace wa shaddu ma tajiduna min az-zamhari shine wannan abin da mutanen karkara suke faɗa idan jaura ka zo a yanayin da take zuwa na sanyi saboda shi kansa sanyi akwai yanayin da in ya kai ai azabar sanyi ba akwai yanayin da in ya kai zai koma azaba to idan ya tashi sanyin da aka yi to mafi yawanci sai Allah ya rufa mana asiri ka ga ya kufa ruwa a daji shine za a ce daura ta wuce idan ka ga yadda sanyin ne yake kora bishiyu da dabbobi a daji za ka sha numfashin wuta ne shi da bawan Allah duk lafiyar da Allah ya man ana sai ka sa rigar da za ta kare jikin ka da sai ko da a ce ba ka jin sosai to kai kofar saboda wani yanayi ne da Allah madaukakin sarki yake yake kara shi wuce na ɗabi'a zai iya cutar da kai Allah muna ganin matasan da za ka a da ana ruwan sama mutum ya fito da rigarsa ko ana tsananin sanyi ya wanka amma na san kusan mutum biyu da yanzu gaba ɗaya sun yi mutu illa wanda da a lokacin muna ba za ka duk barcin da ake zafi wanka da samu a cikin ruwan sannan kuma mutum ya dawo da a tsananin sanyi idan ba lokacin ruwa ba mutum ne ke ruwan sanyi ya wasa amma Allah ya ba wanda sanyi bai taɓa shi ba to kowane yanayi ne ka yi kokari ka kare jikinka a jirgin ne na ranar na ji wani muna daidai danja ta ta abundi sai na je na ji wani mataki yana gayawa ai gidan sun yi wa kaza yake kaza kana kusa da muwa sai a je ne to kana da aure sai da ana ce to ko kai kai ka shiga da yake ga wannan nace shi sanyi yanzu Allah ya baka lafiya an kana so ka muri nace kai kokari ka kiyaye jikinka nace wallahi sai ka shekara ta sai illa jiya kalau tunda Allah ya baka lafiya ke karfin lada amma ba wai burgewa ba ce ka rika wasa da jikinka ya kuma gamsu ce gaskiya ya gamu nace to wallahi na ce na yi da'awa da kake kana da lafiya amma kai gode wa Allah wato ta hanyar kulawa da lafiyarka ba wai kai wasa da ita ba saboda haka haka ta miye kaga ya annabi alaihi salatu wasallam ya ga mana hadisi ibnu mas'ud cewa za a zo da jahannama ranar alkiyama a tare da jahannamar an ɗaɗɗauro ta da takari takari daban-daban guda dubu saba'in a tare da kowanne tatarin kowace sarda akwai mala'ika dubu saba'in da suke rage da ke da ita suna jan wutar idan ta ga idan ta hango mutane har wani kuji kuji za ka ji tana yi tana jan su suna jan ta haka annabi alaihi salatu wasallam ya wada an ya wani yake cewa an kaga dama ka karanta fadin Allah idza ra'akum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa jazira wa idza ruku minha makanan dayyikan muqarrabin muqarrabin da'u dhalika yalla ce la tad'u yawma thuburan wahidan wa da'u thuburan kathira shine idaratu min makanin ba'id da ta hango mutane a nesa tabi'u la taghayyuban sai a biyo da ta wato kuki tana fushi wanda jiran tana wani irin kuka irin kamar kukan jaki lokacin da ya fara zafir al-arabi shine kukan jaki amma na farko kun san sound din ya fara da farko da kaje ba iri ɗaya ba ko shi da Allah ya faɗi da alƙur'ani ne karshen shine shahid na farko kuma shine zafiru kukan da shi kenan ita da irin wannan kukan wuta take Allah ya raba mu da ita sannan akwai hadisi da wannan Abu Hurairah da Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa an hura wuta tsawon shekara dubu saba'in ana hura ta sai da sai da sannan kuma kuma wato wato um, hura da tsawon shekara shekara dubu abuwan shekara dubu aka hura da kaga dubu ga wata dubu dubu biyu kenan sai da ta koma da bayan ta yi jari aka kuma hura ta sai ta koma ta yi bari sannan kuma aka ƙara hura ta tsawon shekara dubu sai ta yi baki to shi ne annabi alaihi salatu wasallam yake ce cewa har yanzu ne bai iya sauda muslima har yanzu kuma ba tana nan a bakanta mai duhu ga ta baka kuma mai duhu Allah ya raba mu da ita amma wuta gaskiya ce wa annan nara haqqun wa taqun nara allati wa'idat tana nan a ji kamar yadda aljanna ita ba tana nan a ji to wannan hadisin abinda za mu koya shine yana tabbatar mana da cewa wuta za ta yi magana da Allah ashe wuta za ta yi magana da Allah madaukakin sarki kuma za ta kai wa Allah kuka na biyu sannan kuma a ke tsananin zafin rana hutun jahannama da mun fahimta a hadisi tsananin zafin rana a ke hutun jahannama abu na biyu da muka koya ke sannan tsananin jaura ita ma tsananin sanyi da ake yi shi ma ke mutum jahannama ta bakin annaba alaihi salatu wassalam sannan kuma abu na ƙarshe shine yadda annabi yake tsoratar da al'ummarsa wuta da azabar wuta wanda zai yi cewa ba ya tsoron wuta ya kaza to ya rage shi yana bauta Allah wa ba ba da wuta ba akwai wato duk mai karanta kira kira tsoron ma sai na akwai masu yanan akidin saboda haka wannan shi ne abin da za mu koya a wannan hadisin babi na gaba babu babu takrimin zuhuri fi awwal waqt malam kina sai ce babin da yake magana akan mustahabbanci an so mutum yayi a zahar ga wuri fi awwal waqt yayi ta farkon lokaci min bi ghairi shiddatil hari amma ba lokacin da ake wannan tsananin zafin rana ba lokacin da ta mutu ke neman kwata ta kwata lokacin da tunaka yake cika gari shi ma zafi ya koro shi saboda haka a wannan mun faɗa akan wanda zai je jami'i ko ba wanda zai sallah da shi kaɗai ba ko a masallaci mai ɗaya ko banka inda ba damuwa a kaga akwai masallaci dole ba su da yawa a nan amma kasashen laraba ne duk masallacin da gaje da yi ko ina da yi Iza din zafin Saudiya kaga din Saudiya ai ba za ka tsara zafi ba sai ka je Saudiya to din zafin Saudiya ka shiga masallaci za ka kai dan dan sanyin Saudiya dan sanyin masallacin harami wallahi wallahi sabon guri ne dauka za ka je daukar karewa za ka kafar ka in kana tafiya kawai ji za ka yi sanyi har kanka kaga wannan su mutane a nan yake ba ruwan ba ruwan ba a magana da akwai rana olo da zai sallah domin illar da ake magana akan ta ba su da ita ba za ka shiga sallah ka ji kana Allah Allah liman ya gama saboda lafiya dama ita ce illa ne amma mu masallatan mu in ka dubo za ka rika Allah Allah liman ya gama domin kafin a gama da fanka ba za ka ji gurin banda wasu ɗaiɗaikun gurare masallacin masallacin da kafin mu dan da muka je da sallar nan nan kwana da wace wajen sabon ɗau sunan masallacin da ke sayan kira ko ikra da ikra yake ina ji masallacin ikra masallaci ne wani guri ne wani bawan Allah ya tata iya ganin ka wallahi masallacin ka ne ɗauka za ka na larabawa ne saboda don wasu yara wasan sallah aka yi da sabon gari Ismail ya ci da wasan sallah a wannan lokacin to wasu yara da ke ganin addinin wani yaro yana cewa ya yi ka gaya wa abba don zare wannan abu ya yi ka gaya wa abba abin da a nan kwana abin ke kwana a a cire ina jin sai na taɓo shi ne ce sai kayi na ɗaya za a gaya wa abba sai ka kwana sai suka yi dariya amma idan ka kalli yanayin masallacin nan ko irin su masallacin kwanciya shi ma ka shiga za ka ga ba za ka ga shi ba kowace sallah za ka ana ta fashe duk yawanci mutane kare kuwa da masu ke kuna da masu babur da waye wani ya gama yawon sa adiri sau ya sha rana to sai kokari yanzu ya zauna a nan ya dan sha kamar yadda wani abokin da yake cewa dan ne yake koyarwa a bacirawa secondary school idan ya je dawo ya sha rana sai wuce first bank din ne ya zauna in ya je dan sha iska zai fito da gida a nan fa ungwar yake amma ya dawo ya zo wai saboda zafin rana da ya dawo sai ya je ya yi kamar awa ɗaya a ciki dama an tambaye shi yana da akawun sa nan in kuka matsa ba zai ɗauko a mutumin wa ATM ɗin zai ce withdrawal zai amma ba kula shi ba zai kama shi iska sai gaba komai zai fito da gida ya ci abinci ya huta نعم sai in kalla shi ne magana da muka yi na cewa wani bawan Allah ya miƙe a masallaci ya ce gaba duk da ba ni da ilimi na dan cewa ba haka Allah ya ce a yi sahu ba domin ya lura da cewa kowa ce gurin banka yake zuwa ya sahu gani yayi ana yin sahun ta hagu na gaya ba ta hagu ake faro ji saboda wajen bangaren hagun ya fi iska ga windows ga kuma fankoki su sai abu layi ina na gaya ba an gaya wayannan ma baki daidai ba ina ga wanda ya tsaya a waje kawai ba ka nan satin da ya gabata muke magana mun magana a jera mun yi magana a nan cewa yana ɗaya cikin son zuciyar al'ummar shine kawai sai mutane ba ma wai a tsaya a waje a yi sallah ba kawai sai kowa yana da shago ko tireda kawai sai mai da gurin masallaci yana ne yanzu a bakin tire da zako shagonsa lokacin sallah ya yi riba shi ne riba ba da umarni kawai sai ne ke kawai sai a tare sallah kuma shi ne riba tun da shagonsa aka zo wannan ba daidai ba ne shi ne muka tambayi junanmu muka ce me hikimomin jam'i aka yi ta faɗa hikimomi saboda hikima kaza saboda a samu haɗin kai saboda ilmantar da al'umma saboda saboda da ƙarshe muke muku saboda maslahan masallaci idan ba ta hali mutane ba sa zuwa masallaci wa zai ga fankan nan ta tsaya ya gyara kana da hali kana da kuɗi idan ba ka zuwa masallacin wa zai ganta ya ce mu yi samun fankan nan a ce ai mata tsaya ya ce to a zuwa karɓi dubu nawa ce ba da kuɗin in kowa ya daina zuwa masallaci in ba da aula kenan ballantana wanda zai tsaya kofar gidansa wai saboda ya fi iska ya biyo nan masallacin saboda haka ba daidai bane abin da yake daidai shine ayi kokari a bi tsarin nan yadda yadda ya koyar ai mun yi magana yanzu ga jahanna ni ga abin zuwa ga malam ne yana cikin na ba daidai ba ne gaskiya Allah ba daidai ba ne to shi ne mala yake gaya mana hadisi na ɗari uku da sittin an anas bin malik radiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam fi shiddatil hayr mun kasance muna yin sallah tare da annabi alaihi salatu wa salam a cikin tsananin zafin rana fa idza lam tastari ahaduna an yumakkina wajahu min al-ardi idan har ɗayan mu ba shi da ikon wato ya iya dora goshinsa ma a ƙasa ba zai iya sa goshinsa a ƙasa ba saboda wato zafin rana sai ce ba ta da tauba ba sai ya sa tufafin ba ka san a malikiya yin yin sujjada akan wani abu kamar akan kafin ɗin nan makaruni a malikiya sai dai kai akan dandagariyar ƙasa shi za a wasu ɗan takibe ɗin sun suka zo suka samu masallaci sai su fafa ke gurin kaga wanda rigima ba ni ce ba wajen ake makaruni ba za ka yi haramun ba sai su fafa ke gurin su yanka shi wai sai gojin da ya taɓa kasa wai sa ka saboda haka makaruni suka ce amma me ya za ka yi tun daga zaɓai sun yi haka cewa idan wato kana magana ne akan sai an taba goji to ya zaka yi da sabai da yake dauko jibin riga su ta saboda zafin rana ko mutum ya dauko da duma sai ya sa ko hankali ko wani abu da zai kare wannan din yace fa sajada alaihi su shimfida wannan abu kuma su sujjada a kai wannan hadisi yana nuna mana cewa ana so a wato ayi azahar da wuri farkon lokacin da ana so idan kana yastari'u ta'ammul da wa ta'ammul al idan za a iya jure zabo bayan wannan zabon da bayan da ke da kaga ai ai wani a gurin sa har lokacin har dabda da aka yi a gurin sa zabi domin yana ganin cewa wannan zabon ne mai yawa zabon da ake magana shine zabon da zai kiki ta mutane ya ke magana wanda za ka dabbobi ma suna kiki da irin da ake magana amma idan kana magana a kan kuma zafin da matsakaitan mutane za su ji mutum lafiyayye ba mara lafiya ba dan mara lafiya yadda zai ji zafi daban da mai lafiya yawwa shi yake magana saboda haka mutukar yanayi ya san da akwai irin yanayi kowa ya san shi to irin wanne yanayi ya ke zuwa a ibrahim shi ne abin da ake magana shi ake zuwa a ibrahim na sallah sannan kuma ya halatta a je a yi sujjada a kan wani abu ko da duwa ko kafin idan bukata ta kama na takalmi na idan babu abin zuɗanan zafin rana kwalta ce zai iya sujuwa sai ya sa takalmi ya sa wani abu dai da zai sujjada a kai don kai ya suju kada imani babu komai Na'am? Ya ka ce idan takalmin naka ba na jasa, ai shi ba ba zai zaƙulo takalmin da yake da na jasa. Na'am. To shi ne ma da yake to kuma hadisin yana nuni a kan cewa ya halatta mutum ya yi aiki kaɗan a sallah amma tare da mura'atul kusur ya rika duba yanayin sallar dan kai ya fita daga wani abu kai kai ya fita daga kushuri na sallar ba laifi ba ne dan yayi dan wani aiki misali yaro zai fita da sai gon tinnaka a gurin zai murje shi wannan aiki ne amma alkali ya yi kisan kai haka ake so a kasar yana cikin waɗanda aka ba mu dama mu kaddara wani shaja da ya ga ya rubutu ba shi wani kamata a kashe sauro ba ya rubuta a social media wai kuma rubutu tsakaninsa da Allah ko bai kamata saboda ai shi ma sai ya samu abin da yake ciyar da ɗayan wai wannan jinin da aka inda ya ba wajen ciyar da ka ji hauka wannan ba karatu bane yawwa yana cikin abubuwan da annabi ya ce a gani hajiba alhaji yake shi zaurin ya ji daɗi ma mutuwa yake ba sharawa yake ba bayan da kira yake tafiya ba ƴaƴan ma haka babu istihbab at-tabkin bil asri to ga ai gaba kurakuran nan babu da yake magana akan a wato ai at-tabkin ai sammako wajen yin sallar azhar shi kuma za babu ya zama mana kamar ku abin ta kai shi wato la'asar ita ma ko da yaji la'asar tana nan a wajen ta ko da hudu ko hudu saura goma ko saura biyar wanda alhali duk wanda ya kalli la'asar a wannan yanayin zai ga ta dawo wajen karfe uku da ashirin da wani amma ba za a yi da wasu hudu saura ita ma al'ada ta zama al'ada to to ba za ku ji hadisan da za mu biya za su ba mu hadisi a kan ya kamata a sallaci la hadisi na ɗari uku da sittin da ɗaya ana da bin malikin kada kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-asr annabi alayhi salatu wasallam ya kasance yana sallatin la'asar wa shamsu murtafi'atun alhali rana ta daga a lokacin hayyatin tana nan a faradin da kan kana kallon da rayayya da ita bata fata bata fara yin turun yin da ba da ya zahabu zahiru ila al'awali har a samu mai tafiya ya tafi wato ila al'awali zuwa ga manyan gidaje da suke kan duwatsu jami'i ne na al'aliya fi jannatin aliya ko madaukakiya ce akwai gidajen da suke madaukaka shine gidajen da suke gefen Madina da gefen Madina wajen gari kamar yanzu daga cikin gari mutum zai hanyar kuɗi ko dan bata ko gura to shine awali to zai tafi wannan wato gurin har sai mutum ya tafi nan fayatihim ya je ya dawo wa kyautu murtafi a tsoron tana sauƙi a duk saboda ana nuna ma yadda annabi yake yin sallar da wuri wa babu da'awani min al-madinati ala arba'ati amyali wasu gidajen da ke madaukaka a gefen madina kusan mil hudu ne kusan kilomita ta kwafiya kilomita da zai kilomita ta ko abin da ya gaba da haka a je a dawo rana tana nan a ɗaukake to idan mutane yanzu za mu bayar yanzu sallah ana yin ta karfe shida da ikirin da wani karfe shida da ikirin da wani zai yi yanzu a yi sallar la'asar hudu da wani abu ko hudu ka fita ka je a farkon garin tambata ka dawo rana tana nan mai ta ba zai yi ba saboda ba a yi inda akwai karfe uku da rabi aka yi ta za ka iya zuwa ka dawo kun ba za ta ba ba mutu ba ku a wajen mantara ko kunna ina magana da ma kuma ku duba yanayin su a lokacin ba ba mutu da tafiya ce ko dai abun hawa wanda yake wato doki ko raƙumi ko kuma ka iya zuwa a kafa domin cewa kai bai da abu zahiru ba ga mana akan me zai tafi ba mai tafiya zai tafi shi ne muka ce aga in mai tafiya zai tafi ne daga nan ya je mararraba kawai gabas da yamma kudu da arewa duk inda yake iyaka ya je dawo kaga idan za shi dan barta ya je wajen wajen ina da wadan ba min jara sorry ya je min jara haka in za shi gudu haka in za shi ya je dawo a kafa rana tara nan a ɗaukacin ta to ana so wannan yanayin ya shigo to yanzu da aka dawo wannan yanayi to sai a yi sallah la'asar da wuri domin ana nan ana nan sallah la'asar magarba sai ta koma shi da sauran kibiya ko shida saboda za a koma nan ga na yi nan gaba kaɗan kyauta ce saboda sanyi ne zai shigo to amma za ka ga mutane kamar Allah ne ya ce a yi sallah karfe ɗaya ko yaushe ɗaya za a yi sallah shi kuma wanda kamar Allah ne ya ce kullum biyu zai sallah sai ka bukata bambance ne karatu da mara karatu kamar Allah ne yake kullum ai sallar la'asar hudu duk canji ne da amma ta yin yanayi mai canja a duba yanayin lokaci in ma babu kalandar gwamnati ta ki fitowa ai abu ne mai suke ne akwai ta alai tambaya da ta fito sai ka duba ka ga ya lokacin yake in babu duwan nan ka nemi ilimin yadda ake ganewa da rana sai ka kauna ta huta da yanzu mun duk ba kalandar ai ga rana nan za ka iya fahimta ya yanayin lokaci yake da ita to kada shi kullun yana faɗa ko na'am eh irin kaga kamar irin application da zaka ga kuma wanda ake giryawa a tsara su akan suna bin mutane akwai su a wannan ma yana jira da sai su rika sanar da mutane cewa ga mutane yana shiga lokaci kan wa ba'd al-awadi min al-madinati ala arba'ati ayyalin aw nahwihi ko makamantan haka saboda haka ya kamata shi ba mu lura mu kuma kiyaye kaga an tambaya da wani da ta sura mai a hadisin Abdullahi bin Mas'ud ko a wato wanda yake cewa wani aiki ne mafi soyuwa annabi da ta sura ne a salatu ala waqti mafi soyuwa a gurin Allah yake sallah akan lokaci saboda haka ya kamata a kiyaye hadisi na 362 ana nabi malik da ana abi umama قال an karbo daga Anas dan Malik daga Abi Umama yake sallaina ma Umar bin Abdul Aziz az-Zuhra mun sallalla jalla ala ka da Umar bin Abdul Aziz thumma kharajna sannan muka fito hatta da Allah ala Anas bin Malik sai muka shiga gurin Anas dan Malik sai yake cewa wajadnahu yusalli al-asr a sai muka samu Anas dan Malik yana sallar al-asr fa qultu sai nace ya am ya kai babba na inji Abu Umama ne ما هذه الصلاة التي صليت وتصلى في كيف يقول قال جئت العصر أنا سمار جئت العصر لي وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن صلى العصر إلا كجناي إذن صلى الله عليه الصلاة والسلام في التي كنا نصلي معه wanda muke yi tare da sau da haka yadda ka gana yi nan haka annabi alaihi salatu wasallam yake shi ne wanda suka ce kaga wannan ya ƙara nuna ma cewa tana da lokacin lokaci guda biyu farkon lokaci da ƙarshe lokacin adali da lokacin kaza shi ake zuwa nuna ba cewa zai iya shiga wani lokacin a yi ta da wuri lokaci ya dalla ta koma kamar lokacin da ake dalla la'ata magariba bakwai sai dalla la'ata din ta koma hudu ko hudu da kwata misali shi kenan yawan lokacin da aka hukun mukutari yake shiga shi ma an saba yi hukun kafin lokacin ya shiga za a kira sallah kuma a tada sallah to da haka gadi wani yana da fa'ida yana da amfani mu rika mura'atin da kula da shi yanzu ne ma da yake gaya mana cewa hadisi na ɗari uku da sittin da uku an rafi a ɗin hadijin kada kunna nusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-asra rabi dan khadija yake cewa mun kasance muna sallar la'asar tare da annabi alaihi salatu wasalam rabi dan khadija babban sahabi ne lokacin da za a yakin badar da ya zo saboda kananan shekarun da aka ce ya koma bai ta ba sannan kuma ya je yakin uhudu bayan nan shekarun sa sun kai da duk yakokin da suka zo bayan nan dan a yakin uhudu sai da aka yi ma rauni aka cire wannan raunin amma sai da ya zanto wato wani abu ya wakale a jiki amma dai da Allah ya ba shi tsawon kwanaki tsawon tsawon tsawon wato kwana dan bai rasu ba sai zamanin Muawiya ya rasu ne a wato shekara ta 73 ko 74 bayan hijira a lokacin yana shekara 86 na'am to shi ne yake cewa ka kare yake kunna nusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam fanan haru da zura muka tace muna ta sallah ta da annabi alaihi wasallam har mu soki rakumi fa tuktama fa tuktamu ashar ikani a soke rakuma a fede shi a raba shi gida goma fana akulu lahaman nabidan har a ga naman mu duka tacciyar nama ko nunannen nama shine nabidan kabula an ta duba kyan kin kafin rana ma ta ba ta fadi ku duba ku ga ai sallar la'asar a soke rakumi a fede shi a yayyanka nama a kasa shi gida goma a zo a soya a ci magarba ba sai ba me wanda yake nunawa na'am wai da ka yake ba kurbu da a nuna na'am me za ka ce lokacin na ji ya gina mu sai yi ne magana da dakta ya yace babu kurbu da ina za ka ji kiyaye suna cewa kurbu da komai yanzu za ka ga nan da nan lokaci ya yi nan da nan shi za lokacin da amur dan ar mahaifin abdullahi a gurin laraba duk sun san iya munki ne ba kuma yake dauka idan an yanka shi da zai da sai sun sani haka kwararren kwararre yanzu ka ja bato kwararren mahauki shi ba ya san munki ne zai ya sani cewa in an soke rakumi munki ne za a wajen zai shi da daddasa namun da fitarwa to lokacin da amur dan ar ya zo yana kan gadar rasuwa sai sa Abdullahi suka jira sai ce yana mutu wasiya da cewa idan ya mutu kada yi abin da Allah ya haramta yace idan an kai shi makabarta yace ina so ya tsaya a kan gawar da gurgurdan yadda za a soke rakumi a daidai shi a raba nawa haka ake so kai mahaifin ka ba kai mahaifiya kai masoyin ka wanda kake kauna amma ba haka ke yi mutumin na ta tara wani wallahu kaza shi kenan har wanda suke jikin ka wala su ma addu'a wanda wanda lokacin da za a yi ma tambaya gwargwadon yadda za a jeje wannan Allah ya ga aka tsaya a kan gwargwadon wannan har mala'ika zai zo gama tambayoyinka kana tsaye a gurin shi za ka ji zuciya akwai magabata abin da suke roƙo ke idan sun mutu a tsaya a ranga wasu gurgurdan wannan lokaci shi ne wasu malamai suke cewa kamar minti arba'in zuwa awa ɗaya arba'in da biyar zuwa awa ɗaya ko biyar da haka daga arba'in da biyar zuwa awa ɗaya a tsaya a kan gawo mutum a ta addu'a اللهم ثبته إن سؤال من كبير وحكيم اللهم قل عذاب القبر وعذاب جهنم كي تيوى الله مرجع wannan ita ce zoyayya ba amma za ga wani lokacin makusantan ka ba kafin a ce komai sun fita sai ka dana ina wani da ya tafi ya koma gida ya ɗauke mu kullum mota kan wani ya zo ya fara hawa kawai ka yi ƙoƙari ka gina duniya da dutsen lahira kamala wallahi ya ɗan yanzu wata gina mutane lahira ka gina lahirarka inda ranka kawai in kana so ka haɗu da Allah ta lo alo kar ka ɗauka wani kaza kaza wai za ki ba wani wakafi wallahi ta kan zuci wani bawan Allah ba ake gaya mu an raba kada aka zo aka gano daga baya ana bin sa dubu ɗari uku ne kowa an ba shi wani miliyan uku uku amma wallahi aka rasa mai biya suka ce ba za su bayar ba dubu ɗari uku wallahi ba nan da wani bawan Allah yake gaya mu yace shi ya san su eh wallahi kowa ya karbi kudin zuka aka raza mai biya bin da kudi ya yi zaune kowa ya yi abdi da kudin sa wallahi suka yi na ne ko sala na aka dama akwai wannan amma wannan ai akwai lokacin da za a zo a jela kuma a tsarasa wani sai daga baya zai zo haka yadda akwai wanda daga baya zai zo bai ma san an yi bai ma san an mutum ba saboda baya gari ne bi a harka yake a kwatano sai bayan shekara ko wata jini yake dawowa yanzu ya zo yake a kai wannan an gama rabo an yi komai Allah ya kawai na'am ban ji ba za a yi wa mutum ne sai bayan mutane sun yi eh ake ne a da an rube shi ana rube shi ga wa malakani yan jilani kawai mala'iku mun karin wani jirin za su kafo cikin gaba baka ji abin da annabi alaihi salatu wasallam ya cewa cewa wato za a fara mata tambayoyi yana jin karan takalman mutane an fara juyawa amma ba zai zama dole ka ce sai an fara juya mala'ikun jira za su yi sai kun tafi a wannan ana gaya ma yadda suke zuwa da wuri-wuri ne yawwa suke zuwa da wuri ba wai ana nufin dole sai mutane sun tafi za su zo ba shi da ake zuwa a daɗe arewar addu'a saboda a wannan gabar abin da yake bukata ke Allah ka bido ya ubangiji ka tabbatar da iyayen tambayar munkar da nake har ta gaya wa mafiya kai ce wa Allah ba jiya wannan ita ce addu'ar ba na'am alaihi na'am dama a sai an biya shi ai da da wajen alƙalin ya je dawa duk za a je a kamo su ai sai an biya ƙarai kuwa ta ƙarfin tsiyara a sauke man nauyi na'am to wannan shi ne to sai ce to kaga za a iya a daidai rakumi a soke rakumi a daidai haka ake zuwa gaya a kan mamar sai yake ba na kudu lahaman nazidan mutu laba wanda yake da fafi shine nazidan wanda ya nuna kabin an ta duba shamsu sabon ma rana ta baya saboda haka jama'a rika dubawa da lokaci ya canza to a rika mura'atin lokaci ladanai su rika kula limamai su rika kula domin wannan shi yake nuna kana amfani da karatunka in ko ba haka ba to ya zama kawai al'ada muke bi wa alaikum salam wa na haka nauyi yana nan a kan yi wallahi shi ne masifa nauyi yana nan wallahi wallahi ta ya mara za ta yi a gaba amma nauyin yana nan wallahi yana nan hadisan duk da aka biya a kan wanda ake yi ba shi suna kan suna kan Allah ya kiyaye a ya ce ba wanda yake mun sabani ko akwai mai mun sabani kuma sun gani suka ji amfani da ita to yanzu ne za a ce nauyi na kan domin sun ta haram su kuma haram su kai shi ne min ba'di wasiyyati shi ne bayanin magana da kai min ba'di wasiyyati yusi bi a aure sun da sun san da kuɗin wani suka dani wannan haram su kai ko sai ba za a tambaye domin ya bar wasiyya amma san da ya ki bar wasiyya ko mu an zuwa an ana mutu shine illa Now? Abin da ya fi sauƙi zai gaya wa ‘ya'yan nata domin su ne magada kuma ya rubuta. Domin ‘ya'yan za su iya dungu suna sana su biru. Sannan ya samu wani aminin da ya zani shi ba ya gaya ba, su awa da zai na bi na ku. A yaka ake yi. babi na ƙarshe hadisi guda ɗaya ne babu taglidu fi tafwiti salatul asr babun da yake kaurara magana kautatawa akan wanda yake barin sallar la'asar tana wuce an ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala allazi tafutuhu salatul asr duk wanda yake bari sallar la'asar na wuce shi ba wanda ya kauce yi ba ana nufin wanda dabi'a da shi ba ya sallar la'asar akan lokaci ka annama wukira ahluhu ahlahu wa balahu kai ka ce ya rasa shi da wukila ai wato ka rasa kamar ya bar iyalansa da kuma dukiyarsa ne kamar yayi asarar iyalansa da dukiyarsa gaba daya duk wanda yake wani sallar azhar tana wuce za mu zo mu ji falalarta ita da sallar asuba a hadisan gaba da zamu biya saboda haka kuma suna da cikin alamomin munafiki ai ko wanda baya sallar azhar a jami'i da sallar asuba su ne mafiya nauyin salloli gaba da munafiki sati mai zuwa za mu ji za ta yi za a yi magana a kan ita ce talatul wustawa sau da haka da Allah ya ce hafi zuwa da salawati wa salatul wustawa kuma lillahi qanitin abubuwan da muka faɗa da Allah ba mu da wanda muka yi kuskure Allah ya ce mana alaikum salam wa rahmatullah walidda na haka idan ba shi kadai idan shi kadai zai zalla da ko kuma zai je gurin da yake mai sanyi a masallaci yake magana eh masallacin an yi ne muke yin magana akan masallaci sun mai da sallah al'ada kai da kake jiran masallaci ba kan kira sallah za ka zo sallah ba to kuma ta yi shirka in ma wato wani canji aka samu biyu al'umma bayani cewa jama'a sakamakon canjin lokaci da aka samu kuma annaba ne da ta islam ya ce kaza da kaza da kaza saboda haka yanzu mun ƙara lokaci zuwa kaza wannan shine karatu wani lokaci kawai ana a ga yanzu kun tura kun yi gaba wani lokaci aka kun dawo baya to kowa ya san karatu kuke yi amma ɗaya kullum ko biyu karfe biyu kullum sannan karfe hudu kullum wallahi al'ada ce wallahi ba'ala na'am haka haka haka yi kamar na'am ga wanda suka saba zuwa kenan na'am dan zuciya eh duk akwai duka wayannan din da gaba da duniya domin al'ummar da zaka tattara akwai wanda tsabar zan zuciya ne yana sani akwai wanda kuma jahilci ne da kake fada ka fahimta da ku amma irin wannan abu ne mai sauki abu ne mai sauki ko a wato a fahimta da neman ya gaya wa al'umma cewa to ko kuma a wajen lafiya a sanar cewa mu bai yana yin sallar mu jama'a ku lura da jiya duk da muka ga za a shiga haraji tsanani za mu yi sallah kawai a gaya wa mutane kowa ya rika zuwa da wuri ba wai sai ka jira an tayar ba kaga duk wanda zai zo misali ana fara hudu ba kanin sai ɗin saura kwata ai ba shi da matsala ko a yi sallah ɗaya ko a yi sallah ɗaya saura minti biyar ko a yi sallah ɗaya da minti biyar ba shi da matsala domin da wuri yake zuwa shi ba sai an rufe rijista ba ko kuma kwai yake samu yayin da za su masallaci saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata da ke kuma kamar da gabada idan matsala ta zo irin wannan ai dokar Allah yake yi wa dan mutum idan ka tsaya ne wani yanzu mutane za ka samu matsala ko da yaushe ka nemi yarda Allah ai babu rizan na gayatin lafidar haka ce ba rizan na gayatin lafidar kuke yardan mutane yardan mutane wani mataki ne da ba a iya riskarsa ba za ka iya wallahi ko ba can ka biyu ba zai yi kai abu kowa ka gamsu ba kaga mallakar ka ne dukan ballan da mutanen waje abin da ake so kai abin da Allah zai yi dare duk tun tun wani na zakin ka daga baya zai biyo ya gane cewa a cikin gaskiya kake faɗa haka yi kamar amma idan ka tsaya neman yardar mutane to sai Allah ya baka da mutane wannan shi ne sannan baki yake nuna kuma ka samun wato mai ake methodology na koyarwa ko na domin shi kansa mun bai ya kamata malamin mu su fahimta da kyau cewa wai jin koyarwa suke yi akai ko wa'azi ko kuma faɗakarwa mutane ya kamata a iya a rika bambancewa ka fahimta za ka wani lokacin a zori su zai na gaya wannan kilimani nake cewa ku yi hakuri ku ne akan bambanci dan wani lokacin za ka ga mutum yana ta faɗa abu dan bai je level din ba idan ka je zai ga abun ba haka yake ba ai kamar shugabanci abin da na na cewa gabanni ke ta zage ran da ka je kujerar sai a ji ka level ka fahimta da ke ku illar kenan ki saboda haka amma bai ba zai hana ka yi wa hasashe ba cewa kai kana ganin saboda kaza cewa ya kamata a yi kaza saboda a yi kai ko maganganu na malamai da suke a guri kaza saboda maslaha amma lokacin gaskiya sha'aba a kuku kan su limaman suke kawai mutum sai ko kuma kana cikin yin zance kawai sai ka tuno wani abun ka dora ne wanda ni a fahimta ta idan kana so hudu ba ta tafiye da ya kamata to kamata ya rika yin jama'a kalla wajen ka zo ka yi abin da za ka zuko mutane su rika jin suna san episode na biyu a yi suna wannan ni fahimta ta cewa ya kamata duk wanda zai zama hadiri to ya kamata idan ya zo ya yi magana yau to ya yi maganar da zai janyo hankalin mutane su rika jin cewa wannan limamin ba maganar da zai yi don su magana da sarka gaskiya ni ɗabi'a da ko na tare da yi wa mutane idan na ga sirri ce to sarka zan mu ina zo ta gaba kawai zai tsaya kawai zai tsaya kaga za ka zo next week idan aka tashi a tashi kana gurin domin idan ba ka da nabara to sarkan nan sai an sake ka wannan shine abubuwan da ya kamata ko da sarkan ya yi ruwa hadari rana duk suna cikin abubuwan da ya kamata a kalla suna ciki wallahu a'lam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanka wannan muka yi kuskure Allah ya ji mana abubuwan a akwai waɗanda kamar yadda muka ce mun buɗe kanji da yara ta abin da ya shafi tafizul Qur'an da dirasan Islamiyya da boko amma in suka fara wayo wanda suka je gomin muna tunatar da su cewa za a za a yi wa iyaye mata lakta ranar first October kenan ranar talata ne zuwa yara kuma za su fara karatu ranar laraba insha Allah ta'ala muna sanar da iyaye cewa wanda suka san cewa sun sai kun kun da mana da shi su yi karɓi takardar da za a kai wa iyaye mata don tunatar da su a lokutan da muke bukata za a zo a yi wannan lakta da kafin tsari Ismail zai tunatar da su a kan manufofinmu na wato buɗe shi kansa bangaren da kuma ƙa'idodi da dokokin da muke so mu tabawa. Allah madaukakin sarki ya dace da mu Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata a yau mun an samu tallafin masallaci na naira dubu uku da ɗari uku da tamanin kana fata Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ƙara yawaita mana ire-iren masu tallafawa addini اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. Thank you.